والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوة كان متى عشرين دا أكني هكني عشرين دا أكو غوة المحرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da goma sha takwas ko tara sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka kuma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara idan ba ku manta ba a satin da ya wuce muna cikin karanta kissar banu isra'ila da gwagwarmayar da annabi musa alaihi salatu wassalam yake da su ta yadda ka suke kafircewa ni'imomin da allah ya musu bila adadin wanda mun tsaya ne akan aya ta hamsin da tara daidai wanda kuma yau za mu tashi aya ta hamsin sittin daidai kenan a satin da ya wuce mun karanta kissar da inda allah ya maɗaukakin sarki yake faɗa ya bani isra'ila suru ni amaci yallaci an amcu alaikum ku tuna ni'imomin da na yi a kanku har inda yake cewa yadda fir'auna yu zabbi yu qattilu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum ko yana yana kashe mazan su yana kuma raya mata muka ce fir'auna ya yi mafarki da ya mafarkin nan ya ga cewa ga wata wuta ta cinye dukkan kiftawa ta bar banu isra'ila ba su cinye su ba sai ya tattauna da wani bokansa ko bokaye sai suka ba shi a fassarar mafarkinsa cewa ai za a yi wani mutum ne wani annabi ne wanda zai zo ya kwace mulkinsa kuma shi ya mulki mutanen masar din wannan isa din na manta da na zo kanta ban ce komai ba wanda uwa ke tunatar da ni imamul bazawi ya kawo ta babu isnadi a bai ce komai ba a kanta amma malaman tafsiri da yawa sun kawo kamar yadda ibn jarir tabari ya kawo kisar a cikin tafsirinsa da sauran littafan tafsiri duk sun ka kawo ta wasu malaman suna illata kisar cewa ba haka bane amma a cikin tabari tafsirin imam tabari da ya kawo sai ce kisar ta inganta da isnadi zuwa abdullahi dan abbas ta inganta da isnadi zuwa abdullahi dan abbas maganar abdullahi dan abbas ne sai masu ta'aliki akan hadisin suke cewa to yaya maganar ingancin matanin suka ce ba su iya cewa komai akan matanin saboda yana daga cikin lalla yana cikin maganganun sahabbai da suka ruwaito su daga kafirai isra'iliyat ne wanda imam ibn kasir shi da zo a tafsirinsa a ƙarshe sai ce misalin irin waɗannan kisoshi din a suna daga cikin kisoshi na bani wato wato isra'iliyat wanda ba a karyata su kuma ba a gaskata su amma mai tafsir mai tafsir sahih a hikmatu bashir hafizahu Allah ta'ala ya kawo kissar ta yadda yace abi hatim ya kawo ta da wasu malamai yace kuma kissar tana da inganci ta wani bangaren ta a wannan shine amana ta ilimi idan an faɗi kissar to sai a faɗi an ingancin ta ko rashin ingancin ta almuhim na dogara ne da cewa da aka yi abdullahi dan abbas riwayar ta inganta zuwa gare shi shi sa na hikaito mana ita wallahu ta'ala alam yau za mu tashi akan kissar banu isra'ila da annabi musa lokacin da suka zauna cikin tiyah din nan wannan dimuwa da allah ce arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa al qawmil fasiqin sai da suka yi shekara arba'in suna cikin dimuwa banu isra'ila suka shiga cikin wahali na kakanikayi da wahala da ishirwa da rashi da zafin rana to sai suka buƙaci annabi Musa ya ba su ruwan da za su sha ma ya roƙar musu ubangijinsa ya ba su ruwa su sha to bari mu ji abin da ya faru sai Allah ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين wa istasqa Musa liqaumihi ku tuna yayin da annabi Musa ya nemi ruwa na shayar da mutanensa kalmar istasqa ai ana nufin talabus suqya neman shayarwa larabawa sukan ce sakaituhu ko a ce askaituhu ma'ana na shayar da shi ko kuma na nemi a shayar da shi ku tuna yayin da annabi Musa ya roƙi ubangijinsa Allah ya ba su ruwan sha ga banu Isra'ila yayin da suka shiga cikin ishirwa a lokacin nan na shekarun da suka yi na zaman ɗimuwa ɗin suka tambaya annabi Musa ya roƙa musu ubangiji din ya shayar da su Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa wahayi kamar wato wato akwai wani abu mahzufi kenan wa idza taska Musa li qaumihi ka tuna yayin da annabi Musa ya ce Allah ya ba da ruwan sha ga mutanensa muka amshi roƙonsa faqul nadrib bi asakal hajar sai muka ce ɗauki sandanka ka bugi kan dutse da wannan sanda ɗin ɗauki sandanka ka bugi wani dutse da shi idan ka bugi wannan dutse ɗin to zai fitar da idanu na ruwa sai ku haka aka yi ɗin annai musa ya ɗauki sanda ya bugi wannan dutse famfajarat min husnata asharata aina sai ga idanun ruwa kwaya goma sha biyu sun fita a jikin wannan ɗan dutse ɗin kwaya sha biyu adadin jikokin annabi yaqub alaihi salam kenan adadin asbat yawansu yace kada alima kullu unasin mashrabahum kowane mutane daga cikin waɗannan asbat din sun san a ina za su sha ruwa jikokin guda goma sha biyu wanda za mu zo mu magana akan su wata ran insha Allah in uslub in kisar ta kawo ko waɗannan su sun san inda za su je su ɗebi ruwan su su sha babu wani wanda zai shiga na wani ya takura ma wani shine kada alima kullu unasin mashrabahum sai Allah tabaraka ta'ala yake cewa kulu washrabu min rizqillah kulu ku ci daga wannan almannu was salwa wanda aka ce an ba ku da in ba ku manta ba ai mun ce an saukar musu da almannu was salwa ko tunda nan ana maganar ruwa ne ai kaga ba a ce kulu ba da haka wancan kissan ne aka koma kulu ku ci daga almannu was salwa din washrabu kuma ku sha daga wannan ruwa da kuka roki annabi Musa ya roƙa muku ubangiji gashi an baku wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yada barna a bayan ƙasa wato barna mai tsanani kada ku rayu a bayan ƙasa kuna masu yada barna kalmar al'aisu a larabci laraba sukan ce asa ya'si aisan asa ya'si aisan ana nufin wato ashaddul fasad fasadi mai tsanani mutum ya rinka rayuwa yana yada fasadi mai tsanani shine al'aisu sukan ce kuma asa ya asu aswan asa ya asu aswan idan ya haɗa barna ko asa ya isu aisan shine wala ta'sau fil ardi mufsidin to ku koma kan ayar karo na biyu da yace wa idh istasqa musa li qaumi fa qul nadrib bi asaka bi asaka al hajar wannan itace din ko sanda din ita ce sanda annabi Musa malaman tafsiri wasu kai bayani hatta tsawonta alqur'ani dai bai magana akan girman sandan ba gajartar sa amma a cikin bayanan da suke yi suka ce tsawon sandan daidai tsawon annabi Musa din take suka ce sanda ce daga cikin sanda na gidan aljanna Allah ya ba shi yake amfani da ita ba mata sa bane shi kadai ya gado ta ne tun daga lokacin annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ita ne ake ta amfani da ita to ita annabi Musa yake rike ta wannan sanda din Allah da hikima irin tasu idan dare ya sai ta rinka fidda wuta idan an zo guri mai duhu da ya kafe ta kawai shikenan sai ta haska gurin gaba daya duka wannan Allah ya bashi ne dan ya zama to mu'jiza gare shi su kuma su yi imani da shi amma kash wannan bai sa sun yi imani ba wannan sanda din ta kai ga lokacin da suke rigima da shi da wannan as-sahara zamu zo mu karanta kisar insha Allah matsafan fir'auna da shi da su ya kwanta yana bacci sai ga wannan sanda din kamar yadda dai malaman tafsiri suke kawowa sandan ya tashi yana kiwon yana zagaye shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ba dan komai ba dan ya nuna mu'jizarsa da haka wannan sanda din mu'jiza ce ta annabi Musa duk inda yake yana tattare da wannan sanda din an gane ko yawwa suka ce annabi Adam Imam al-Baghawi ya faɗa cikin tafsiri yake cewa hamilaha Adam alaihi salatu wassalam min aljanna fatawarasa hal anbiya annabi Adam ne ya cire ta daga gidan aljanna sauran annabawa da suka gaje ta hatta wasal ila shu'aib alayhi salam har sai da a, annabi shu'aib nake nufi ba annabi yaqub ba har sai da ta zo kan annabi shu'aib alayhi salatu wassalam sai annabi musa alayhi salam shi kuma ya gaje ta a hannun annabi shu'aib to anan gurin da yace a a a faqul nadrib bi asaka alhajara kaga ya kawo alif da lam na ma'rifa ko kamar daman dutsen an san shi to wani dutse ne wannan kana tsammani dutse ne irin na dala da goron dutse a'a dutse ne karami suka ce dutse ne da yakan ɗauke shi ma yana da yana da rectangular shape kenan kamar kamar littafi haka kamar abin da yake da a, dungu guda hudu a kowane dungu kowane bangare nasa akwai wato kofofi guda uku uku shine zai baka goma sha biyu shine isna ashara rata aina din kaga yanzu misalin wannan littafin alkur'ani mai girma nan gurin dungu daya nan daya nan daya nan daya ba hudu ba to anan akwai ido guda uku anan ma akwai ido guda uku uku uku nawa kenan to nan ma ga uku ga uku anan shine isnata asharata aina guda goma sha biyu Sa- ita shi dutsen yakan dauke shi ma ya tafi da shi a wata riwaya aka ce shi annabi haruna shi yake daukan wannan dutsen suke sa shi a jaka suke tafiya da shi yake yake rike wannan dutsen da aka je da Allah ya ce ka bugi wannan dutsen ba wani dutse ne babba ba sai zaro dutsen daga cikin jakarsa a wata riwayar aka ce shi musan shi yake dauke da dutsen ya ciro shi yana ciro shi ya kwala man sanda sai gashi ruwa yana ta bulbula yayin da suka gama shan ruwan su ruwan ya dauke ya dauki dutsen sai mai da shi cikin jaka ya ci gaba da tafiya yanzu wannan ba mu'jiza bane da banu Isra'ila ya kamata su ga sanar Musa alayhi salam a wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan dutsen shine wanda ya gudu da annabi Musa tufafinsa lokacin da ya shiga cikin tafki ko kududdufi yana wanka ka san banu Isra'ila cikin makircin da suka yi wa annabi Musa sai suka yi mai sharri suke cewa duk kullun yana lullube jikinsa baya bari abana yana da ƙaba ne irin wannan ciwon da ake cewa a mutum idan 'ya'yan marina sun kumbura dinnan yana da ciwon da ake cewa da wasu ciwon gwaiwa dinnan an gane ko kamar wasu suna ce da shi ƙaba to wai yana da wannan mummunan ciwon shi yasa kullum yake lullube cikinsa Allah da hikima irin tasa sai wata rana hadisin ingantacce hadisin bukhari anan Musa alaihi salatu wassalam sai ya tafi wajen gari ya je samu wani tarin ruwa sai je shiga wanka sai ya ɗauki wannan tufafi nasa sai tsora akan wannan dutsen yana cikin wanka yana cikin wanka sai dutse ya tashi ya gudu da wannan tufafin annabi musa ya fito zai ɗauki tufafinsa sai ya ga dutse yana gudu da tufafi sai shi ma ya ruga da gudu yana bin dutsen yana cewa saubi ya hajar saubi ya hajar saubi ya hajar tufafina ya dutse tufafina ya dutse ajiye min tufafina kai ka tafi tafiyan da yake yi din sai su banu isra'ila suka ga tsiraicin annabi musa sai suka gan shi mutum ne lafiyayye kamar yadda kowa yake bai da wannan ciwo sai aka ce a ashe abin da ake cewa yana da adaru din wani ciwo ne na wannan wanda na gaya muku aka ce ai wannan bai da komai ashe lafiyar sa kalau annabi musa ya damu akan wannan ashe Allah yayi ne dan shi kuma ya kubutar da shi ina fatan muna fahimta to wannan kenan almuhim wannan dutse din ga dai yanda yake ba dutse ne babba ba karamin dutse ne shine wannan alhajar din shi yasa wasu malamai suka ce dutse ne mu'ayyanannen dutse sananne wasu kuma suka ce dutse ne wanda yake ba ayyananne ba ba a faɗe shi ba qur'ani dai gaskiya bai faɗi ga sunan dutsen ba amma dai cikin bayanai na malaman tafsiri suna faɗa cewa ga yadda wato yake kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗi wannan magana din yace kana hajaran khafifan murabba'an ala qadri ra'sir rajul dutse ne karami wanda yake yana da shaf guda hudu girman sa bai wuce kan kan kan mutum ba fanfajarat min husnata asharata aina qad alima kullu unasin mashrabahum sai ce kulu washrabu ku ci ku sha kada ku yi wa kanku ƙwauro wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku tafi kuna masu yada barna da fasadi a bayan ƙasa yanzu wannan ni'ima ce ko to bari mu ji me ya faru sai ce me وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم نعم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ga abinci dai an saukar ga mannuwar salwa har yanzu fa tana nan ana ta ci kar ku manta da ita ruwan kaji da aka yi da darba da kayan zaki yanzu kuma kishirwa ta dame su sun roƙa a ba su ruwa ga ruwa din yana sha isnata asharata aina bari ka ji ɗabi'a ta dan adam wa idh qultum ya musa ku tuna fa ku banu isra'ila yayin da kuka ce ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid mu fa gaskiya mun gaji da abinci iri ɗaya ba za mu taɓa haƙuri akan abinci guda ɗaya ba haɗuwa suka yi suka mitin suka ce su gaskiya wannan nama da suke ta ci da wannan kayan zaƙi da waye ya ishe su haka sun ce ta'amun wahid ne amma kuma an ce almanu was salwa ko to me yasa za a ce ta'amun wahid almanu ai daban ko as-salwa daban amma kuma Allah ya ce lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya yin haƙuri akan abinci guda ɗaya ba larabawa sukan ambaci abu guda biyu da sunan ɗaya kamar yadda kai ma a hausa kana yi shinkafa da wake ai kaga ba abinci kala biyu bane abinci ɗaya kake ambatar sa ko ba ka bane shinkafa da wake in an ce me aka yi a gidanku wallahi shinkafa da wake aka dafa ba za ka ce shinkafa daban wake daban ba a al'ada dai an ce shinkafa da wake ai abinci ne guda ɗaya ko to haka almanu wa salwa din ma kaman shayi da biredi yanzu misalin idan an ce me kai breakfast ce wallahi na yi shati ne ina jin ba lalle sai ya ce ma na hada da biredi ba saboda ka san dama dan juma ne da dan jummai hasan ne da husaini ko to wannan shine dalilin da yasa aka ce ta'amun wahid din ma'ana nau'in abinci guda wannan shi suke ci suka ce su abin ya ishe su haka fad'u lana rabbaka yukhrij lana roƙa mana ubangijinka ku rinka lura da uslubin da maganar suke fa wannan sun ma yarda da Allah kuwa roƙa mana Ubangijinka, fad'u lana roƙa mana rabbaka Ubangijinka, kun ga wajen neman samu sai suka ce namu, roƙa mana, amma wajen magana akan bautawa wanda zai bayar sai suka ce rabbaka Ubangijinka ka kai. kun gane ko? Mana in dai bayarwa ne suna su ne, amma kuma wajen magana ta aƙida ta bauta a'a nasa ne. Fad'u lana rabbaka yukrid lana ya fitar mana ya bamu mimma tumbitul ardu ya bamu cikin abubuwa da ƙasa take wato firzarwa take fitarwa take tsirarwa min baƙaliha a bamu ganyaye muna son ganye irin su salak irin su lansur irin su kabeji irin su kaza shine min baƙaliha nau'i na ganye wa kissa'iha da wani abu mai kama da duma-duma shine kissa kamar irin su kokomba din nan ko ina fata ana fahimta da irin su gurji wanda za a rinka hadawa ana cin kayan daɗi shine wake sa'iha wa fumiha da kuma alkama an gane ko da alkama nau'i na alkama kala kala duk a kawo mana wa adasiha har ma da suwake duk a kawo mana nau'in abinci kala kala bakaliha nau'i na ganyaye qissaiha wani abu duk da yake dangin duma-duma mai nau'i na duma haka wa fumiha da abin da shafi irin su alkama da danginta wa adasiha da wake ko adas wa basaliha har ma da irin su albasa wannan shine abin da suka roki annabi Musa ya roka wa ubangijinsa a basu ubangiji kan nas- nasa ne amma wajen ci kuma su za su haɗu su ci kala sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa atastabdiluna allazi huwa adna yanzu za ku canja abin da yake adna ai akhassu wa arda abin da yake kaskantacce kuma wulakantacce billazi huwa khair ku nemi kaskantacce wulakantacce sama da abin da yake shi yafi alkhairi ai billazi huwa ashraf wa afdal yaya Allah ya baku abu mai kyau Allah ya baku abu mai daɗi za ku zo kuna neman su albasa za ku zo kuna neman su wake wake magana wani albasa wake magana wake in akwai nama eh ba wannan a tastabdiluna billazi a a a a a a tastabdiluna alladhi huwa adna billazi huwa khair shikenan ihbitu misra ku shiga gari daga cikin garuruka ai ihbitu misran min al-amsar ku shiga cikin birni ku shiga gari wasu ka ce misra din nan ana nufin misra da annabi musa da fir'auna suke rayuwa ne ku je ku shiga wasu kuma suka ce misran alqur'ani dai bai faɗi wanne ne garin ba ku shiga wani birni cikin birane kowane birni ma ku je ku shiga fa inna lakum ma sa'altum duk abin da kuka roƙa dinnan kuka ce kuna so za ku same shi min nabatil ard cikin abubuwan da ƙasa din take fitarwa sun tafi sun ji abin da annabi musa ya faɗa ce ku je Allah ya karba za a ba ku wa duribat alaihim zillatu Allah ce sai aka sanya musu wato kaskanci azullu wal hawan shine azilla sun tafi din sun saba wa ni'imar da Allah ya musu sai ko Allah ya gadan musu da kaskanci da wulakanci a rayuwa ta yanda aka dora musu jizya shine azilla wal maskana ga bakin talauci shine al maskana dan daman an ambaci wato al miskinu alfaqiru ne da almiskinu saboda li'anna alfaqara askanahu hatta ka'annahu la yataharrak almiskinu alfaqiru ake nufi anan to me yasa aka ambaci fakiri da miskini daga askana yuskinu ne askanahu yuskinuhu ya zaunar da shi wai kamar talauci din nan ne ya zaunar da mutum ma baya motsi ba a jin ɗuriyarsa kuma haka ne in mutum yana cikin talauci suka ji kamar babu shi a duniya to shi sa aka ce da alfaqiru almiskin kenan aka rubuta aka ɗora musu talauci baki Allah ya kiyaye mu shi yasa malamai suka ce zaka ga yahudawa yahudi ne na hakika ba yahudi na hakika duk da cewa zaka ga kamar sun mallaki abubuwa a duniya amma in ka ganshi zaka ga shi yana cikin talauci haka ne daga shi sai gajeren wando sai kodaddan jins rigarsa ɗaya tsinan ne sai ma kirki da fajirci a duniya motarsa ɗaya matarsa ɗaya karansa ɗaya komi ɗaya ga kuma abin duniya amma suna cikin talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah suka juya cikin fushin ubangiji kalmar ba'u yana nufin raja'u ne kalmar ba'u ba'u da ta zo a cikin alkurani idan ka bibice ta ɗaya bayan ɗaya za ga galiban duk inda ta zo to tana magana ne akan sharri wa ba'u bi ghadabin min Allah ba yanda za a kaji an ce wa ba'u kuma a ce alkhairi a baya wannan ka'ida ce za ta taimaka maka wajen tafsirin alkurani amma a hadisi akwai abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi kaga tana yi da alkhairi tana yi da kuma sharri amma a cikin alkurani wa ba'u za ga duk sharri ne zai biyo bayan ba'u wa ba'u suka juya bi ghadabin min Allah suna cikin fushi na ubangiji tabaraka wa ta'ala zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan ya faru ne saboda sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah yahudawan can din da na yanzu sun kafircewa sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ayar da take magana akan jefe dukkan mazinaci da take cikin attaura suka kafircewa linjila ma suka kafircewa alqur'ani wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq sannan kuma ga kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba bighairi al-haqq ay bila jarm ba tare da sun musu laifi ba yana cikin illar yahudawa da suke yi addinin Allah kashe annabawa riwaya ta tabbata banu isra'ila sai da a rana sai suka kashe annabi wajen 300 annabawa sun gabata da yawa bila adadin mu ne yanzu muka zo yan ƙarshen zamanin kisa kuma yanka da kuka irin su annabi zakariya yanka yankan rago aka irin su annabi yahaya yankan rago aka yi musu duk yahudawa ne wannan annabin Allah malam su kama su danne su yanka shi yankan rago wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah ya dora musu wannan kaskanci ne da wulakanci saboda sun kasance masu sabawa Allah ne da kuma ƙetare iyaka ayya tajawazuna amri wa yartaku- wa yartakibuna maharimi suna ƙetare al'amari umarni na sannan suna aikata dukkan abubuwan da na haramta na ce kada a aikata yanzu a nan gurin idan kun lura da wannan ayar tana nuna mana wata ni'ima kuma da Allah tabaraka ta'ala yayi wa anna wato su banu Isra'ila amma sun kafirce an ba su abinci sun ce ba su yarda da wannan nau'in abinci ba suna so a ba su wani abinci kala-kala da suka ambata kamar yadda Qur'ani din yayi bayani annabi Musa yayi hakuri yace yanzu haka za ku mu a ba ku mai kyau ku nemi canji da mummuna shikenan ku tashi ku tafi za ku samu abin da kuka nema amma kuma ga abin da zai biyo muku baya to sai me ya faru kuma
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين na'am والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم na'am ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Imam Suddi cikin manya-manyan malaman tafsiri yake cewa wannan ayat ta sauka ne akan jama'ar Salman al-Farisi. Allah madaukin sarki yake cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina lalle waɗanda suka yi imani da Allah wal ladina hadu da kuma wato Yahudawa wan nasara da Kirista was sabiina da Sadi'awa as-sabi'in din nan a kira'ar mutanen Madina suna cewa wasabina ko wasabuna ma'ana innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabina maimakon wasabiina idan an ce sabi'i ko sabi'awa shine wanda ya bar wani addini ya koma wani addini za mu zo mu faɗi menene malamai suka ce me ake nufi da da sabi'i insha Allah man amana billahi wal yawmil akhir a cikin waɗannan wanda ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar ƙarshe wa amila salihan sannan ya aikata aiki mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim lallai ana yi musu albishir cewa suna da ladansu a gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su a nan duniya wala hum yahzanun a kiyama kuma ba su zama cikin bakin ciki da bacin rai innal ladina amanu idan kun lura da ayar anan akwai matsalar an ce innal ladina amanu wal ladina hadu ko an fara ambatan innal ladina amanu to sai kuma duk aka ce man amana billahi wal yawmil akhir aka ce innal ladina amanu ɗaya kenan ko wal ladina hadu biyu kenan wan nasara uku wasabiina ko wasabina hudu kenan sai aka ce man amana billahi babu matsala in an ce a cikin Yahudawa wanda suka yi imani da Allah in an ce a cikin Nasara wanda suka yi imani da Allah an ce cikin Sabi'awa wanda suka yi imani da Allah to amma an ce innal ladina amanu sannan kuma aka ce wanda suka wanda kuma suka yi imani bayan an ambaci masu imani kuma sai aka sake cewa wanda suka yi imani shin akwai bambanci tsakanin imani na farko da imani na biyu din nan ba ku gane abin da nake nufi ba bayan Allah a yawwa ka ji bawan Allah ce mu dai mu gane ba to haka nake so wato ai ku duba ayar Allah ce innal ladhina amanu ko kamar ana irga wasu mutane ne lalle waɗanda suka yi imani wanda suka yi imani kan ba imani shine abin da ake so ba sai walladhina hadu da yahudawa kaga wannan ba ba sa cikin masu imani wannan sara da kirista ba sa cikin masu imani na gaskiya da annabi Muhammad wasabi'ina su ma ba sa cikin su ko yanzu waɗannan mutanen ga baki ɗaya daidai suke da allazina amanu na farko su kan ba sun samu sifa ta imani ba to sai ce man amana minhum a wata aya wannan kuma yace man amana billahi wal yawmil akhir ki sake cewa kuma wanda ya imani da Allah da ran tashi alkiyama to wannan man din tana komawa har kan innal ladina amanu na farko din tana koma ko ba ta komawa tana wani ya ce tana komawa wani ma ya ce ba ta komawa yanzu kun gane rikicin in kun gane iskalin sai mu warware matsalar in ba ku gane ba kuma in dada maimaitawa to tunda an ce sun yi imani da farko to kuma aka ce wanda ya yi imani ai imani na farkon ya wadatar ko aka ce to wannan imanin ba imani ne na haƙiƙa ba an gane ko ba wai imani ne na haƙiƙa ba wala Allah waɗanda suka yi imani ne da annabi Musa ko waɗanda suka yi imani ne da annabi Isa ko wanda suka yi imani ne da wani ɓangaren wani abu amma ba su yi imani da wani ɓangare ba wannan shine innal ladina amanu na farko wannan fara'ayi ne cikin wasu cikin maganganu su malamai wasu kuma suka ce wannan innal ladina amanu na farko din ala tahqiq ne wasu kan dauke shi kamar nau'i ne na majaz ba ana nufin haƙiƙanin imani din ba kenan imani na biyu wanda suka yi imani na fi sabilillahi a cikin waɗannan da na farkon da na biyun da na ukun da na hudu lallai suka yi imani na gaskiya kuma suka yi aiki mai kyau to za su samu wato ladansu a gurin Allah tabaraka wa ta'ala tafsirin ayar yadda zai zaka same shi cikin sauki shine kace innal ladina amanu na farko din ai innal ladina amanu bi baqiyatil anbiya'i wa lam yu'minu bika anta ya muhammad ka gane lalle waɗanda suka yi imani da sauran annabawa amma kai ba su yi imani da kai ba kaga sun yi imani da sauran annabawa amma ba su yi imani da annabi muhammadu ba da haka da ƙarshe aka ce man amana billahi wanda ya imani da Allah imani da Allah na na ƙarshe dole ya zamanto akwai imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam a ciki ina fata ana fahimta wasu kuma suka ce a innal ladina amanu ta farko ai ana nufin innal ladina amanu bi alsinatihim wa lam yu'minu bi qulubihim lalle waɗanda suka yi imani da harasansu amma ba su yi imani da zukatansu ba walladina hadu da yahudawa kaga sun tafi layi munafikai kenan ko ba ka bane wannan sara duk dai layin su wasabi'ina duk dai layin su shine abin da ake nufi kun gane wannan to wannan kenan kenan idan ya zamanto haka man amana billahi wal yawmil akhir wannan shine imani na hakika na gaske wanda zai wanke wancan imani wanda yake ba na gaskiya ba wa amina salihan kuma sai aiki mai kyau ku lura da inji alqur'ani ya magana akan imani to sai ka ji ya ce a kawo aiki na gari amanu wa amilu salihat an yi imani kuma a yi aiki wannan yana nuna ma imani baya yiwa ba aiki dole idan an yi imani sai an yi aiki kuma aikin dole ya zamanto yana da wani sifa da ake ce da shi salih dukkan aiki kuma baya ɗaukan sifa ta salihanci sai ya cika sharaɗi guda biyu wannan aikin ya zamanto an yi shi dan Allah ma'ana dan neman yardan Allah sannan kuma a yi shi irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk aikin da bai cika wannan sharadin ba to sunansa ba al'amalu salihu ba ya zaman to amal ne ghairu salih ba aiki ne mai kyau ba da haka alqur'ani za ga galiban iyaye magana akan imani to dole sai ya cika da aiki mai kyau da haka ya ku yan uwa kun kun yi imani to kuma ku yi aiki mai kyau to wannan kenan a wallazina hadu sai ce kuma da yahudawa me yasa an ce an ambaci yahudawa ne da kalmar al-yahudu saboda faɗin su inna huduna ilaik an gane ko inna huduna ilaik ma'ana mun karkata wato zuwa gare ka shine huduna ilaik haka suka faɗa wa annabi Musa alaihi salam wasu kuma suka ce kalmar yahudu an ce da su yahudu ne daga hada yahudu ne ai ta bai tubu al-yahudu an ce da su yahudu ne li'annahum tabu an ibadati al-ijl saboda sun tuba sun bar bautan ɗan maraƙi to wanda ya tuba a wancan lokacin sai ake ce da shi yahudu ha da yahudu kun ji sababin ambatansu da da da al-yahudu ko yawa ko dai cewa da suka yi huduna ilaika ai mun karkato zuwa gare ka ko kuma li'annahum tabu an ibadatil ijl sun tuba sun daina bautan ɗan maraƙi wasu kuma suka ce a kalmar yahudu an ambace su ne da yahudawa da al-yahudu li'annahum yatahawwaduna inda qira'ati at-taura saboda suna karkada kai yayin da suke karatun attaura ba yahude idan ya zo karatun attaura haka yake yana kada kai yana yi kamar da yanda a kamar yadda makaranta alkur'ani zan ce ba zan ce gardawa ba kaɗai kada gardawa su ce na taɓa su galiban za ga idan mutum yana yin karatu musamman yana tilawa tilawa tana tafiya za ga yana yana yana haka saboda ya samu nishaɗi ko ba haka bane to yahudawa ma haka suke yi idan suna karanta taura shi yasa wasu malaman suka ce in in in za a yi karatu a daina irin wannan rin- ringiji din da ake yi ba a so a yi haka wasu malaman suka faɗa rahmatullahi ta'ala alaihim rahmatan wasi'a ina fata ana fahimta amma kuma da yawanci qurra'u idan ka gansa haka suke yanzu da haka ga Abdul Basit a- a- a- a- rahimahullah in yana karatun alqur'ani haka za ga yana yi yana yana yana yana motsi kusari ma haka ko kwanan nan naga kusari a- a- yana yi yana ba baya ma zama kwata kwata in na ce zama ma na ya zauna jikin sai tsaye a sai ka ga yana haka yana haka yana motsi yana haka yana yana amfani da hannu yana haka yake wannan karatun da kake ji duk inda ka ga wani sautin sa ya kwanta to lalle gangan jikin sa ya kwanta wahala yake sha sosai makogoran sa nan zaga ya kumbura ya cika haka yake rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a to Allah ya yafe mana in har haka din ne an tafi akan haka din to Allah ya yafe mana ina fata ana fahimta to wannan kenan wannan nasara an nasara kuma ana nufin kirista kenan ko su kuma an ce da su nasara ne saboda sun cewa annabi isa nahnu ansarullah wai qala isa ibn maryam ko ya bani isra'ila ko ba nan ba nake nema Ah, ah, ya ayyuhal ladzina amanu ah, ah, ah, ah, ah, wannan kunu ansarallahi kama kana isa ibn maryama lil hawariyina man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah suka ce mu ne masu taimakawa addinin Allah to cewa da suka yi ansaru din shi yasa ake ce da su nasara shine dalilin ambatan su nasara ina fata ana fahimta wasu kuma suka ce a sun zauna ne a wani gari a na annabi isa din da ake ce da shi nasira sunan garin nasira shi yasa aka ce da su nasara kamar mutum ya zauna a wani gari mai suna kano a ce da shi kanawi ko ko alkanawi ko ya zauna a gari a, a kaduna a ce alkadunawi an gane ku to sai wasabi'ina muka ce a kira'ar mutanen madina wasabina ko ko wasabuna a kira'ar a, albakun sauran kuma suna karantawa bi tahqiqil hamza kenan wasabi'ina in an ce asabi shine wanda ya fita daga wani addini ya koma wani addini wasu suka ce suna cikin ahlul kitab sabi'awa a cikin ahalul kitabi suke tsakanin yahudi da nasara suke suka ce yankan su kamar daidai yake da yankan ahalul kitab wasu kuma suka ce mutane ne waɗanda so kasance suna karanta zabura sannan kuma suna bautar mala'ika suna karatun zabura sannan suna kuma bautawa mala'iku sannan kuma suna sallah su ne sabi'awa ga karatun zabura ga bautan mala'iku ga kuma yin sallah din su je kaba su yi sallah su wai kun san dabarar su suka ce to tun da addinan nan suna da yawa za mu kowane addini sai mun dan ciccire wani abu su bauta wa gunki su yi shirka su zo kuma su dan taba sallah din koyaya waɗannan su ne sabi'awa ma'ana kowane addini to sun dan ɗauki abin da za su ɗauka to kaga waɗannan idan ka harada gaba ɗaya shine Allah ce duk wanda ya gyara addinin su cikin waɗannan man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani kyakkyawan imani da ranar ƙarshe to shikenan zai samu ladan su cikakke a gurin Allah tabaraka wa ta'ala har yanzu ba mu gama da su wato yahudawan ba ana nan ana magana akan su ne cewa inda za ku yi imani na gaske ku bi annabin ku kamar yadda Allah ya turo muku shi to da wannan ya fi muku to sai me ya faru kuma وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة na'am خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون sai kuma yake cewa wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura ku tuna ya ku banu isra'il yayin da muka riƙi alkawarinku taron yahudawa wa rafa'na fawqakum at-tur lokacin da muka riƙe dutse a kanku kalmar at-tur ana nufin wato jabal kenan kamar yadda ya zo a ya- a yare na asrayaniya Atturu ana nufin dutse ne amma a yare a yare na sarayana- saraya- sarayaniyanci wannan maganar da malamai suka faɗa shine yasa aka samu sabanin malamai cewa to kenan a cikin alkur'ani akwai wani lafazi wanda ba balarabe lafazi ba kuma Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyan mu mun saukar da littafin alkur'ani wato balaraban alkur'ani wasu ka ce a ai alkur'ani babu wata luga ta duniya face akwai akwai akwai harshenta a ciki shi alkur'ani ba babu wata luga in dai luga ne to sai dai akwai abin da ya dace da shi a ciki wannan yana nuna mu'jiza alkur'ani da girma alkur'ani cewa kitabi ne alami littafi ne na duniya gaba daya da haka babu wani iskali dan an ce kalmar atur a kalma ce ta sananiyanci to ya za mu yi da a a a inna ja'alnahu qur'anan arabiyya mun sanya shi alkur'ani ne balaraban alkur'ani suka ce a ai babu iskali i lalle lafazi kan balarabe ne amma kuma ya dace ne da na su waɗancan siraniyanci din ana iya samun dacewa ina fata ana fahimta yanzu a larabci halaka me ake nufi da halaka ku fassara mun ku ya ma'asharar hausa me halaka ba halaka ba halaka halaka kenan yanzu idan na zo fassara ma sai in ce maka ya me ya halaka to kaga kalmar halaka a larabci kuma sai ta dace da kalmar halaka a hausa to suke cewa irin dacewa ne kawai ana samun dace ne wannan ba ya nuna cewa wai alkur'ani ne ya ari hausa ba a'a sai dai in a ce hausa ne ya ari na alkur'ani kun fahimci wannan to wannan shine dai wallah wannan fa'ida ce kawai wa rafana fawqa kuma tur muka daga dutse muka rike shi akan ku wannan dutse din wato saukan musu da shi aka yi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa Allah ya ɗauko dutse a Falastin ya ciro shi ga baki ɗaya ya zo ya ɗora musu shi a samansu yayin da Allah ya saukar da attaura ga annabi Musa alaihi salam suka yi rikon sakainar kashi ga wannan attaura ɗin ba su yi aiki da abin da ke cikin attaura ba suka ce attaura ta yi musu nauyi ba za su iya ɗaukanta ba shine Allah ya ce to bari mu ɗoro muku abin da ya fi attaura nauyi dan mu gani za ku ɗauka ko ba za ku ɗauka ba ko ku rike a taura ɗin da ta muku nauyi ku fi ku duba ku gani da nauyin dutsen da zai zo kan ku da a taura wanne ya fi muku tunda kun ce a taura ta yi muku nauyi Allah ya je ya ɗauko Allah ya ɗauko dutse da umarnin mala'ika ya sa mala'ika Jibril ya ɗauko dutse gabaki ɗaya ya zo inda suke taruwa su taron Yahudawan aka saukar da dutsen daidai iya tsawon mutum ta yanda idan ka taba ka miƙe hannunka za ka taba dutsen amma fa iya ganin su kuma dutsen ba zai girgizu ba annabi Musa yana cewa ku yi imani kada Allah sauka muku da wannan dutsen shine wa rafa'ana fawqakum turra khudhu ma atainakum bi quwwa ku rike abin da muka ba ku fa da ƙarfi in ba ku rike da ƙarfi ba wannan dutsen zai faɗo muku dutsen ne ya zama ta musu kamar inuwa yanzu malam ai ko kaga wannan masallaci da aka sa wannan fanka ai da dan nisa ko duk miƙar ka ba za ka iya isuwa ba amma su aka sauka musu dutsen iya tsawon mutum kawai ta yadda in ka miƙe ka taɓa za ka iya taɓo shi dutse fa cikakken dutse kuma iya ganin ka kuma babu inda za su gudu su ce bari su je gurin da babu dutsen Allah ya sa mala'ika Jibrilu ya riƙe dutsen za su yadda ko ba za su yadda ba a sako musu sai a yadan ne su ka ji banu Isra'ila malam yace in lam taqbalu taurata ursilat arsaltu hadal jabal alaikum wallahi idan ba ku ɗauki attaura kuka yi aiki da ita ba zan sa Allah ya sako muku wannan dutsen a kanku ka sanya suka yi sai duk suka yi sujada sai suka ce sun yarda za su ɗauki attaura ɗin suka yi sujada sujada suka yi amma sai suka yi haka haka suna yi rabin goshinsu a ƙasa ido ɗaya yana kallon ne yana kallon dutsen to shine malamai suka ce har yanzu Yahudawa in dai za su sujada to haka sujadar Yahudawa take za ga sun yi sujada haka amma kuma idan su yana kallon wani wurin yana kallon sama rabi da rabi kenan me kon su kafa goshin su gaba ɗaya lillah ga Allah a sai suka zo suka raba kafa Allah ya ce khudhu ma atainakum ku rike abin da muka baku bi quwwa ay bi jiddin wajtihadin wa muwazabatin da ƙoƙari da himma da lazimtan wannan abu wazkuru ma fihi ku ta karanta abin da ke cikin attaura shine wazkuru ma fihi ai wadrusu ku dirasa ku rinka darasin abin da ke cikin sa ku haddace shi wa amalu bihi ku yi aiki da shi la'allakum tattaqun wannan shine zai sa wato tanju min halaki fi dunya wal azabi fil uquba dan ku kubuta daga halaka a duniya da kuma azaba a lahira idan kun karbi abin da muka baku shikenan idan kuma baku karba ba to shikenan Allah zan sa Allah madaukin sarki ya halakar da ku yayin da suka ga ba makawa dutsen nan zai sauko sai suka ce sun karba suka yi sujjada amma sujjada kamar yadda na gaya mana sai zaman ta wannan sunna ce ta Yahudawa in sun zo yin sujjada ba sa yin cikakkiyar sujjada sai su yi sujjada akan rabin goshin su an gane ko wani makirci na su Yahudawa gashi nan azaba kiru da muzu sun ganta amma suka yi munafurci ai kaga karban da suka yi din ba sun karba bane da gaskiya ko ba ka bane yawa ba karba suka yi da gaskiya ba karba ne na munafurci shi yasa ake nuna mana cewa lalle ba Yahude munafiki ne daidai yake da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa idna taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhulla wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ka tuna yayin da muka ɗauko wannan dutse muka ɗora musu a saman su kai ka ce ga jimare ne yayi musu inuwa annabin su yace ku karbi abin da aka baku da ƙarfi kuma ku yi muraji'ar abin da yake ciki amma ina ba su yi ba saboda makirai ne to sai Allah yace me sakamakon abin da ya faru bayan wannan sai ce me ثم توليتم من بعد ذلك na'am فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين amma bayan mun muku wannan sun matawallaitum min ba'di zalik sannan kuka juya baya bayan wannan tawallaitum aradtum bayan haka kuka juya baya falaula fadlullahi alaikum da ba dan falalar ubangiji akan ku ba wa rahmatuhu da rahama ta sa ta yadda ya jinkirta muku bil imhali wal idraji wa ta- a- a- a- wa ta'khiril azabi ankum lakuntum ay lasirtum min al khasirin da ba dan jinkiri da ubangiji ya muku ba ya sauƙaƙa muku ya jinkirta azaba gare ku wallahi da kun kasance min al khasirina cikin wato a- a- a masu hasara kuma taɓaɓɓu wanda Allah tabaraka ta'ala zai musu azaba duniya ta zamanto hasara a gare su kuma lahira ma ta zamanto hasara a gare su ba su ɗauka ba kenan ko to bari ku ji wata ni'imar kuma da Allah ya yi musu amma kuma ku ga makircin da suka yi sai Allah ya ce me ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت حقيقة fa kun san waɗanda suka ƙetare iyaka daga cikinku fi sabaci wato lokacin da aka hana su yin su ɗin kifi ko kama kifi ranar asabar ku tuna fa da abin da ya faru a kansu faƙulla lahum da suka saba mana sai muka ce da su kunu ku kasance kiradatan birrai khasi'ina kuna wato wulakantattu nesantattu kaskantattu shine khasi'in ai muba'adina maturudin abun nesantawa kuma ababen kora Allah ya mai da su birai suna mutane aka mai da su birai saboda sun saba wa Allah wato abin da ya faru anan shine Allah ya bada labari cewa sun ƙetare iyaka dangane da doka da aka sa musu kada su yi su ɗin kifi ranar asabar suna zuwa kogi da fatsarsu da abin kamun kifi kullum suna tara kifi suna kamawa sai Allah ya ce zai kafa musu doka lamar lamarin ubangiji dole ya maka doka a yasabul insanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyyin yumna yanzu mutum yana tsammanin cewa za a bar shi haka sudan kara zuba babu doka ba ka'ida Allah ya ce to banda kamun kifi rana asabat shine as-sabt din shikenan idan suka shiga wannan kogi za su kama kifi sai su tarar da shi ranar asabar ɗin kuma ya bincika jarabar ubangiji sai suka ce to shi kenan ba za su yi ba ranar asabar ɗin ƙasa suka yi sai shaidanun suka ce mu je gefen kogin mu yi tono mai zurfi idan muka yi tono mai zurfi igiyar ruwa takan taso ko da daddare ko da rana sai ruwan ya rinka gangarawa cikin ramin yayin da ruwa ya kawo sai kifayen nan daman kifi yana bin ruwa in yana tafiya duk sai su faffada cikin wannan ramukan in yayo ambaliya sai ya faffada cikin wannan ramukan shikenan sai ranar lahadi da safe sai su zo su kwarface wannan ruwan gabaki daya sai su ɗebe kifinsu aka ce jarabawar ubangiji ranar asabar ɗin da aka hana su kifin sai ga sun saman ruwa ma ba za ka komai ba sai kifin ka duba jarabawar ubangiji yayin da Allah ya hana mutum wani abu na sabo sai ga yana sha'awarsa dan Allah ya gwada imanin banu Isra'ila aka ce kawai sai dai ka ta ganin hancin kifi akan ruwa wani yana tsalle fau sai ya fada fau sai ya fada ma'ana sun samu yanci ranar asabar Allah kuma ya ce kar ku yi su din kifi ranar asabar shine fadan Allah wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr a a eh menene ce yawa idi aduna fi sabti istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim tambaye su su baka labari dangane da mutanen nan na alƙarya da muka hana su iyon kifi ko kama kifi su zo bakin kogin rana asabar din su ga kifin a cike ko muka hana amma yayin da suka zo za su yi kama kifi ɗin ranar da ba ranar asabar ba sai kaga kifin yana musu karanci sai sun ta jefa fatsa sai an shiga kwale-kwale an yi gudu an yi zagaye da ƙyar ake samu amma ranar asabar ɗin sai ake samun su da yawa shine wa yawma la yasbituna la ta'tihim kenan kazalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ce kamar haka ne muka jarrabe su saboda fasikanci da suka kasance suna yi shikenan shedan ya musu wannan wasuwasi suka tona wannan ramuka wasu kuma suka ce to ba haka suka yi ba wasu zuwa suke yi suka yi rami wani guri daban wannan kogin Allah ne ga su kuma nasu kogin su ba za su kama kifi ba nan asabar din amma za su je da da da koma su sai ta korowa kifayen su ta koro su su ta koro su ce ma'ana ku bar na Allah ku bar kogin Allah ku dawo wancan kogin sun yi wa kogin hanci idan suka koro su suka zo sai su daɗe wurin ba wanda zai kama ba sai shi musa ka gaba mu kama ba tun dama Allah ya ce kar mu kama ne ranar asabar idan lahadi ta yi sai a ce gari ya waye sai su kama a wata riwayar malamai suka ce zuwa suke yi suka ce shikenan tun da an hana mu kama ranar asabar sai su je su sanya dukkan fatsarsu su sa ragarsu su kakkafa dukkan abin da za su kafa duk abin da ake amfani da shi wajen kama kifi sai su je su sa ita kamawa ita kamawa ita kama amma ba wanda zai fitar sai ranar lahadi da safe kawai sai mutum ya zo ya ɗebi fatsarsa ta cika ta kama masa kifi to shine walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fi sabati waɗanda suka ƙetare iyaka daga cikinku dangane da a, a, a, a hana su wato kamun kifi ranar asabar amma ba su bi dokar Allah ba suka yi ta aikata ka nan Musa yana kallon su zamani mai tsawo suka yi ta tara kifi har su busar da shi su sa masa gishiri ya daɗe har sai da suka zo suke ta kai ma nara illa annas sabta kat uhilla lana suna ganin ma cewa a kai asabar din ma fa yanzu an halatta mana tunda ma kaga Musa ya daina magana a dawo kawai a ci gaba da ci ranar asabar din a ci kasuwa ranar asabar suka je suka yi ta kamawa malaman tafsiri suka ce adadin mutanen a wannan lokacin sun kai mutum dubu saba'in amma sun kasu kashi-kashi akwai waɗanda suka hannu suka daina ɗin wasunsu kuma ba su daina ba suka ƙetare dokar ubangiji ta baraka wa ta'ala waɗanda suka hannu ɗin ba su wuce mutum dubu goma sha biyu ba ba su wuce mutum dubu sha biyu a cikin mutum dubu saba'in to wannan sai ta sa aka raba magarin gabaki ɗaya aka yi katanga aka shiga tsakaninsu waɗannan masu bin dokar annabi Musa dokar Ubangiji suka ce wallahi ma la nusakinu kun fi qaryatin wahida wallahi ba za mu zauna da ku a gari ɗaya ba tunda ku ba ku abin Allah ku ƴan son duniya ne suka ƙi su aikata wannan to shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi fushi da su a wata ayar Allah madaukin sarki ya ba da labari akan a a a a a mutanen annabi dawuda ne suka yi wannan Allah yake ba da kissar ba mutanen annabi Musa din ba duk dai banu Isra'il din ne amma ma'ana kakannin ku laqad alimtum alladhina atadaw minkum bis sabt kun san abin da ya faru kakannin ku yahudawa da suka gabace ku mutanen annabi dawuda kun san abin da suka yi a zamanin sa kuma kuma kun zo kuna saban Allah kuna ketare dokokin da annabi Musa yake yake yake gaya muku shine walaqad alimtum ma'ana kaman abin ya riga ya faru shine can inda Allah yake bada labari lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu ya'taduna ka gani alimtum alladhina atadaw minkum kenan wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ina fata ana fahimta Allah ya tsitsine musu albarka ya kuma la'ance su falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu kiradatan khasi'in sai muka ce su zamanto wato kiradatan khasi'in kaga sai ta dace da wannan aya din to sai kuma Allah ya ce me kenan فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نعم وموعظة للمتقين wannan sai muka sanya shi ya zamanto nakalan wato ya zamanto ukuba wa ibra shine nakal faja'alnaha nakalan sai muka sanya wannan ya zamanto ukuba a gare ku kuma da abin daukan izina kalmar annikalu ko annakalu ismun ne li kulli uquba suna ne na dukkan wata uquba ake ce da ita nakal a larabci muka sanya wannan ya zamanto wato uquba ne da sakamako dangane da abin da kuka aikata na kin bin Allah da kin bin annabin ku lima baina yadaiha dangane da abin da yake gaban ku na wato a, su mutane Allah yake cewa ku lura muka sanya wannan ya zamanto uquba da abin daukan izina dangane da alƙaryar da ta saba wa Allah take gaban ku wa ma khalfaha da kuma alƙaryoyin da za su biyo bayan wannan alƙarya din kamar yadda ibn kasir ya fassara wasu kuma suka ce faja allaha na kalan lima baina yadaiha ai arada bima baina yadaiha a ya'ani ma sabaqat min dhunubi mun yi wannan ne dan ya zamanto daukan fansa da kuma lura da izina gare ku dangane da zunubin ku da ya gabata wa ma khalfaha da kuma abin da zai biyo bayan na zunubin da za ku aikata amma ibn kasir yake cewa abin da ake nufi kawai Allah yana nufin cewa ga wannan ukuba din ya ku waɗannan yan alƙarya mun sanya shi ne ya zamanto abin lura ga ku da kuke raye a wannan lokacin da kuma alƙaryoyin da za su biyo bayan ku wa ma khalfaha wa ma khalfaha din kenan wa mau'izatan lil muttaqin kuma wannan zai zamanto wato wa'azi ne da gargadi dangane da ainihin wato muminai min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yaf'aluna mithla fi'lihim ba za su aikata irin wannan wato aikin da waɗancan suka wato aikata ba kamar yadda Allah ke cewa laqad ahlakna ma haulakum min alqura wa sarrafna al-ayat kaga Allah ce laqad ahlakna ma haulakum min alqura hakika mun halakar da waɗanda suke gefe gefen ku na daga alƙaryoyi shine daidai ya dace da faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'a aw tahullu qariba kaga shi ma wannan ya dace ne da wannan aya din kun gane ko afala yarawna anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha yanzu ba su gani cewa muna zuwan mu tarar da kasa mu dora musu ukuba mu rinka tauye ta ta jaffanta duk wannan ayoyi din suna goyon bayan wato wannan aya din ne da haka wannan ta zamanto izina da kuma wa'azi ga ainihin masu takawa da tsoron Allah to sai ya ce me kuma وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا na'am قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين to ku biyo ni a hankali mu ji wannan kissa din zamu dan jata a haka mu tafi insha Allah wa idh qala Musa li qaumihi Allah ya sake dawowa kuma kan wannan dai banu Isra'ila na mutanen annabi Musa ku tuna yayin da annabi Musa yake gaya wa mutanensa fa inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara lalle Allah yana umartan ku da ku yanka baqaratan wata saniya ba faɗi nau'inta ba baka ce fara ce doguwa ce gajeriya ce yaya take a'a ba faɗa ba an tazbahu baqara abin da ake nufi da baqara wato ai hiyal unsa min al baqar macen sa ita ce al baqaratu wasu suka ce an ciro sunan al baqar ne daga daga al baqaratu ne daga al baqar me al baqar tsaga abu shine ashaq سميت البقرة بالبقرة لأنها كانت تشق الأرض أن أنبت الثانية يعني ده البقرة saboda tana yin huda ai tana tsaga ƙasa wannan huda da take da tsaga ƙasan shi yasa aka abata sunan wato kamar ka ce mai tsaga ƙasa shine ma'anan albakara lianna haka na ta shukku al-ard kenan to shikenan muka ce ku yanka wata sa qalu sai suka ce da annabi Musa a tattakhiduna huzwa kai yanzu izgilanci zaka rinka yi mana kalmar huzwa ai yana nufin wato izgilanci ai a tastahzi'u bina mu zaka rinka yi wa izgilanci kuma nahnu nas'aluka an amri al-katili wa ta'muruna bi dhabhi al-bakara muna tambayan ka dangane da wani wanda aka ce mana yaya za mu yi mu gane ka tambaya mana Allahnka kuma yanzu ka ce wai mu yanka saniya قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أنا موسى أعوذ بالله الله يطرني هر إن زمن توتكين الجاهلين يعني المستهزئين الله كي إن زمن توتكين ما استهزائي كلمة الجاهلين أنا تنادم المستهزئين يعني. abin da ya faru shine malaman tafsiri sun kawo kissa cewa banu isra'ila a zamanin su an yi wani mutum mai kuɗi mutum ne mawadaci mai kuɗi yana da ɗan gidan baffansa shi shi kadai ne zai gaje shi kuma yana da kuɗi a duniya ba da mai gadon sai sai wani ɗan gidan baffansa shi shi kadai shi ɗan gidan baffan yana jiran mai kuɗin ya mutu don ya ci gado ya jira ya jira ga bai mutu ba sai ya raka shi ya kai shi lahira ba don komai ba don ya gaji shi yana kashe shi sai dauke sai kai shi wani gari ba wannan garin ba ya dauke sai kai shi wani gari wajen gari can bakin wani gari jan a ce wannan mai kuɗi wannan mutanen wancan ƙauyen su suka kashe shi gari ya waye sai ya fita gari kuma yana neman ɗan uwansa yace shi fa yau bai ga dan uwansa ba ana duba ana duba sai aka je aka tarar da shi a guri kaza ce kuma wallahi sai an dauki fansa sai an bashi diyar dan uwansa ashe shi ya kashe shi yana zuwa ya dauko mutane zuwa gurin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dauko gawa ya zo gurin annabi Musa annabi Musa ya tambayi mutanen ƙauyen yace ku kuka kashe wannan mutumin suka ce wallahi ba su bane shi kansa annabi Musa sai da abin ya rikice masa ya rasa yadda zai yi malamai suka ce wannan ya faru ne lokacin ba a saukar da rantsuwa ba a ce waɗannan su rantse waɗannan su rantse shikenan sai banu isra'ila suka ce to sai ka roƙa mana Allah naka ai ya gaya mana ya za a yi ba ka ce kana ganta da Allah ba ai ku duba fa su ba za su bi shi ba amma in suna matsala za su iya taimaka musu to shine ya roƙi ubangiji shine Allah ya ce da annabi Musa gaya musu ya Musa su yanka saniya shine ansar wannan kisa din malamai sun kawo ta kuma sun yi cene na ce a kanta ibnu kasir ya kawo ta ibnu jarir tabari cikin tafsirin sa ya kawo ta ina fata ana fahimta to wasu malaman da suka kawo ta sun inganta ta cewa ta inganta suka ce yana cikin riwayoyin da suka halatta mu nakalto mu ba da labari a kai amma ibn kasir da ya zo sai ke cewa a ba za mu gaskata ba ba za mu karyata ba daina daga cikin kisoshi na isra'iliyat haka ya faɗa Allah ya masa rahama me me me littafin a tafsirin sahih din nan a ya kawo kissar ita ce wannan nake son gaya muku ba wacar ba afwan ya kawo kissar a cikin littafinsa tun shi dama a tafsir sahih dukkan wasu kissoshi da wasu hadisai ingantattu da suke da alaka da wannan aya to su yake kawo ya kawo a cikin tafsirinsa wannan shine zai taimaka maka ka gane to me dalilin da yasa aka ce su yanka sa din me hikimar da ta sa aka ce su yanka sa amma in ba haka ba ai sai ka ji ah to wata jarabawa ce kuma ta daban ta sa aka ce siyanka siyanka sa din ko ba ko ba jarabawa bace to yayin da annabi Musa ya ce siyanka sai suka ce izgilanci zaka yi mana izgilanci zaka mana kuma yanzu ka mai da mu abun wasan ka ne ko na makamancin wannan sai ce a'udhu billahi baya fatan ya zamanto cikin waɗanda za su rinka yin izgilanci to sai me ya faru kuma قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي na'am قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك na'am فافعلوا ما تؤمرون kaga an ce siyanka sa mai ko su ɗauko kowane sa kawai mai sunan sa siyanka sai suka tsananta wa kansu kuma Allah ya tsananta musu sai suka fara tambayoyi na kakale to ud'ula qalu ud'ulana rabbaka roƙan mana ubangijin naka kai yubayyin lana ma hi ya mana bayani wace irin saniya me sifar saniyar da za a yanka kala annabi Musa ya ce innahu yaqulu na tambayi ubangiji na kuma ya ce da ni innaha baqaratun wata sa ce la faridun ita ba babba ba wala bikrun ba kuma yar karama ba awanin bai na zalik yar tsakatsaki take tsakatsaki take fafalu ma tu umarun amma na ba ku shawara fa ku aikata abin da aka umarce ku daina wani dogon tambaya wala tuksir su'al kada ku yawaita tambayoyi kaga yanzu anan an fara rikitar da su ko tunda su suka nemi tambayoyi na kakale to bari Allah ma tabaraka ta'ala ya mayar musu martani da abin da suka yi shine la tasalu an ashiya a in tubda lakum tasukum sai Allah ce la faridun ba babba bace ba saniya ce tsohuwa ba ita ce farid in an ce farid a larabci ana nufin wato kabira wala bikrun ba kuma wato karama ce yar budurwa ba awanun kalmar awan tana nufin wasat awanun wasatun nasafun bai na zalik tsakatsaki take amma ku je ku yi abin da aka ce sai ya ce me
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها na'am قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها na'am صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ba su wadatu ba qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha roƙa mana ubangijinka je ka yi addu'a ya gaya mana me launinta kala baka ce ko ja ko girin ko koriya ko rawaya ma launuha a gaya mana mun ji amma a gaya mana launinta halul ulana rabbak yubayyin lana ma launuha kala sai annabi Musa ce innahu yaqulu shi ubangiji na yana cewa innaha baqaratun ita wata sace safra'u fatsi fatsi haka take fatsi fatsi faqi'ul launuha wanda wato fatsa ce tas ita ba baka ba ita ba ja ba ita ba fara ba ba koriya ba ba girin ba fatsa ce larabawa sukan ce a larabci a kamar ka ce asfar faƙi asfar faƙi ko ka ce aswad halik ko ka ce ahmar kane ko ka ce akhdar nadir ko ka ce abyad yaqiqun wannan duk lil mubalaga ne kalmar faqi'ul launuha ma'ana fatsa ce tas shi yasa ibn kasir da yazo faqi'ul launuha sai ce yani safin launuha launin ta tas yake ba wai wata mai dabbare dabbare bane ba mai ja da baki bane ba mai abin nan ba faqi'un launuha tasurrun nadirin kuma tana kayatar da duk masu ganinta ai tujibuhum yujibuhum husnuha wa safa'u launiha kanta yana kayatar da masu ganinta sannan launinta haka take fatsa tas sai ce mai
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا na'am وإنا إن شاء الله لمهتدون ba su wadatu ba fa har yanzu qalu ud'u lana rabbaka roƙan mana ubangijinka yubayyin lana ma hi ya gaya mana wai wace irin saniya ne wannan asa'imatun an am amila dabba ce wacce take ɗaurarriya a gida ko ko tana aiki a gona mahiya wace iri ce kar mu je mu ɗauko mai mai noma a ce mana ba ita ba kar mu je mu ɗauko ɗaurarriya a gida a ce mana ba ita ba mahiya kai innal baqara tashabaha alaina mu fa wannan saniya fa ta rikitar da mu amma wa inna insha Allah la mutadun muna tsammani da insha Allah za mu samu shiriwa mu gane ta ma'ana la mutadun fa wai ba wai suna nufin la mutadun ila al-islam ba fa a la mutadun ila sifatiha za mu shiri za mu gane launin sifarta a nan gure ce innal baqara tashabaha bai ce innal baqarata ba ko yayi amfani da- da da lafazin ya yi tazkirin lafazin ne kamar yadda Allah yake cewa ajazu nakhlin munka'ir bai ce a ajazu nakhlin munka'ira ba kun gane yawwa lafazin ya lura da shi ma'ana jinsin ita saniya din kaga jinsi ai namiji ne ba wai yana nufin wato ita sa din ba dan da ita din yake nufi kawai to da zai kawo ta'un ta nuna mace ce wa inna insha Allah la mutadun riwaya ta zo suka ce manzon Allah ne ya faɗa a wata riwayar kuma aka ce magana Abu Huraira ne law lam yastathnau lama buyyinat lahum ila akhir al-abad da ba dan sun ce insha Allah ba wallahi da bara a bayyana musu wannan saniyar ba har abada duk tambayar da za su yi Allah ku zai san ansan da zai ba su amma Allah ya taƙaita musu sai suka ce insha Allah duk da haka dai an ci ribar su ko ba sun ce insha Allah ba to dama ai Allahu ya sha dan ake so to sai ce ni قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها na'am قالوا الآن جئت بالحق na'am فذبحوها وما كادوا يفعلون qala innahu yaqulu innaha baqaratun annai Musa ce ubangiji na yana cewa ita wannan sa din wata irin sa ce la zalulun ba sa ce wanda aka yi ta dan aiki ba ai muzallalatun bil amal ba sa ce gajiyayya da take aiki ba tusirul arda wanda har za a ce tana yin noma shine tusirul ard ba sa ce mai noma wato ainihin mai huda ba wala tasqil harsa sannan ba sa ce wacce ake ɗiban ruwa da ita ana shayar da ko ana bayan gona ba musallamatun sa ce wacce take lafiyayya ba ta da wata illa a halittarta ai bari'atun min al-uyub shine musallama ma'ana kubutacciya ce lashiyata fiha ba ta da wani launi in ba launin fatar ta ba launin ta guda ne wannan safara din da aka gaya muku wasu malaman suka ce kamar irin su ata suka ce ma'anar lashiyata fiha ai la aiba fiha babu wani aibu lafiyayya ce ba komai a tattare da ita Abdullahi a mujahid kai cikin malaman tafsiri tabi'ai yake cewa abinda ake nufi lashe ta fiha ai la baya ba fiha wala sawad babu fari ba baki a jikinta ku je ku nemo ta qalu al'ana ji'ta bil haqq qalu suka ce al'ana yanzu ne ji'ta bil haqq ka zo da gaskiya ma'ana da duk ƙarya yake ga musu kenan subhanallah fa zabahuha Allah ce suka yanka sadin أي الآن جئت بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه yanzu ka zo da bayani cikakke wanda babu rikici a ciki suka nemi saɗin nan suka nema suka nema ba su same ta da cikakken siffanta da alkur'ani ya yi bayani ba sai a tare da wani mutum guda shi shi ɗaya suka samu wannan saɗin mutum shi ɗaya ne aka samu wannan aka ce nawa zaka sayar ya ce ai ta sai dai in an yanka ta an feɗe ta a cika mun iya faɗin fatarta da zinari shine kuɗinta a ba su suka nemi tsananta ba ai dole Allah ya tsananta musu shi yasa Allah ce fa zabahuha suka yanka ta wa ma kadu yaf'aluna dakkar suka aikata yankawan saboda tsadarta da tsada suka same shi ne wa ma kadu da kyar an gane ko afalil mukaraba ne ai shine kada ko wa ma kadu yajiduna ha bishi ma ya awsafiha ba su same ta ba da sifofin da kyar suka same ta da wannan sifofin ko kuma wa ma kadu yafaluna wa ma kadu yajiduna ha li ghala'i thamaniha ba su same ta ba sai da kyar saboda tsada ta yi musu tsada kun ji ko to sai ce mai a ƙarshe وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها نعم والله مخرج ما كنتم تكتمون نعم فقلنا اضربوه ببعضها نعم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون wannan aya ɗin ya kamata a ce ita ta fara zuwa a farkon kissa ɗin kun gane shi yasa wasu malaman suka ce wacce kissar da na gaya mana da farko na cewa wani mutum ne aka kashe da aka kashe wannan mutumin kuma aka zo kowa ya ce ba shi ya kashe ba suka ce kissa tana da goyon baya a cikin alkur'ani kamar yadda shi mai tafsir sahih ya faɗa wani ayar uslubi da ƙwarewa na alkur'ani wani lokacin idan an zo sai ya shigo maka cikin kissa direct daga ƙarshe kuma wannan duk ƙwarewa ce yana cikin balaga ta alkur'ani daga ƙarshe sai a kawo maka wani abu wanda shine ya kamata ya zo a farkon saboda ƙayatarwa yace wa in qataltum nafsan fadara'atun fiha ku tuna yayin da kuka yi kisan kai fadara'atun fiha sai kuka yi sabani dangane da wannan ran Muhammad al-Aminu Shinqiti sai yake cewa a nan gurin Allah ce nafsan amma bai yi bayanin wannan ran da aka kashe mace ce ko namiji ba cikin addu'a amma ayar za ta maka bayanin waye aka kashe mace ce ko namiji yanzu kaga anan dai an tabbatar dai kisan kai banu Isra'ila suka yi faddaratun fiha ai fakhtalaftum ko ka ce faddaratun daga daga addar'u ne wannan ya ingije ce shi ba shi ba wancan ma ya angije ce shi ba shi ba a ni ba ni bane wannan ma ce a ni ba ni bane shine faddaratun fiha asalinsa daga tadara'atum ne amma fa udghimat at-ta'u fi ad-dali wa udghila wa udkhila al-alif wa udkhilat al-alif alif aka shigar da ta ɗin a cikin dal sannan kuma aka shigar da alif shi ma kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil ayati ad-dunya min al-akhirah wannan isaqaltum ila al-ard asalin sa daga asaqaltum ne an gane isaqaltum ay asaqaltum shine fadara'atum ay fadara'atum kenan au tadara'atum wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun lalle Allah zai fitar da duk abin da kuka kasance kuna ɓoyewa na labarin wannan bawan Allah da aka kashe kun ki ku faɗa Allah zai tona asirin ku zai bayyana faqul nadribuhu bi ba'dha kaga a can an bada kisar amma ba a gaya maka yaya aka yi an gano waye kisan ba a gano ba yaya aka yi yaya aka yi ba a gane ba ba ba ba ko kaga uslubin qur'ani to kuma yanzu sai ya zo dan saboda me yasa zaka iya cewa to me yasa ba kawo wannan ayar a farko ba saboda abin da yasa ba a kawo ba dan a nuna ma ita wannan magana ta biyu ta karshen da zamu yi tana da alaka ne da wannan ku tuna ai abin da ya faru kisan kai kuka yi kuka yi jayayya akan kisan kai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawarin sai ya fitar da abin da kuke boyewa a zukatanku fa qul nadribuhu bi ba'dihha hakan ko muka yi muka ce ku je ku samu wannan saniya din bayan da wancan da muka ce ku yanka kaga an kawo lamirin saniya da an kawo maka wannan ayar a farko ai to bi babiha sai ka nemi lamirin wannan ina za ka yi shi to jawabin saniyar ya gabata sai muka ce ku ɗauki fatar saniyan da kuka yanka wasu suka ce bi babiha ku ɗauki harshenta wasu suka ce bi babiha ku ɗauki jelarta wasu suka ce bi babiha ku ɗauki cinyarta idribuhu ku daki mamacin kaga wannan idribuhu zamirin na muzakkari ne sai nuna namiji ne aka ce bai ce idribuha ba kun gane idribuhu ku daki mamacin ku daki gawan kaga sai bayyana mana namiji ne aka ce Allah da hikimar sa yanda za a gane ba kun ce annabi Musa ya roƙa muku Allah a bayyana muku waye yayi kisa ba to ku je ku yanka wannan saniya sannan ku ɗauki wani abu a jikinta ku doki gawan كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ainihin wato rayar da matacce kuma yake nuna muku ayoyinsa ba dan komai ba dan ku hankalta ku zama to masu hankali ba mahaukata ba ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida halittan ku da tashin ku wallahi ba wani abu ne illa kamar wato rai ɗaya ne duk abu ɗaya ne kawai kaga anan gurin Allah ya ce su ɗauki bangaren sa ɗin suka ɗauka suka doki wannan mamacin gawan suna dukansa Allah da hikimarsa sai bawan Allah nan ya tashi ya miƙe zumbur yana miƙewa sai ce fulanun qatalani wane wane ɗin nan ɗan gidan baffa na da yake so ya ci gado na shi ya kashe ni sun masakata sun masakata wa mata makanahu sai ya faɗi take kuma koma ya mutu imam al-bagawi yake cewa fa hurima qatiluhul miras daga wannan lokacin aka haramtawa duk wanda ya kashe wani to ba zai ci gadon wannan ba annabi Musa ya ce to daman ka kashe shi ne dan ka ci gadon sa to ko kobo ba za mu baka ba abinda muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana cewa malam me hukuncin wanda ya sallah ba tare da alwala ba wanda ya sallah ba alwala ba shi da sallah la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah ba alwala ga wanda bai ambaci Allah ba bai ce bismillah ba bai bai ce bismillah ba zai alwala bai bai da alwala hadisi hasan sannan kuma la salata liman la wudu'a la duk wanda yayi sallah ba alwala sallar sa bata yi ba mai ahlari kuma ya ce inda gangan yayi kafiri ne man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir ko ba ga bane yawa inda gangan yayi to ya zama kafiri saboda ya ya ya ya ya yi izgilanci da addini da Allah malam menene hukuncin masu yin wazifa wazifa bid'a ce tuntunin ai an gama jawabi akan wannan wazifa bid'a ne ba addini bane wazifa saban Allah ne da bid'a saboda annabi bai yi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba ba wani mutumin kirki da ya wazifa a cikin salaf magabata na kwarai sannan kuma babu aya da ta ce a yi babu hadisi da ya ce a yi ba mu gani ba a riwaya har yanzu dai masu wazifar ba su kare ta ba da sun kare ta da za mu yau din nan ma kafin mu fara tafsiri sai mu dan taba ko da ma ba su ba mu hujja ba da ka bid'a ne ba addini bane wanda ya tarar da kansa ana yi kuma sai ya tuba ya daina bid'a fa ka san daga shirka sai bid'a malamai suka ce albid'atu baridu shirk bid'a ita ce hanyar da zaka hau ta kai ka ga shirka wanda yake yin shirka sai ya fara yin bid'a sannan sai je kama shirka ita ce magana guda ɗaya bar da ba ta da buƙatar tawili kun gani Allah shi ganar da mu mai alwala da ya zo yana wankewa hannunsa wannan uku wannan uku daban-daban uku uku daban-daban da kuma wanda ya haɗa ya wanke hannun uku haka mana su biyun ya hada daya ya wanke ya dada biyu ya wanke ya dada uku ya wanke wanne ya fi wancan na farkon bid'a ne wannan na farkon sunna ne ka gani uku a nan daban uku a nan daban kai shida ne cewa kai kai uku kuma annabi yana hada hannuwan ne ga baki ɗaya guda biyu yana wankewa ba wai ka ɗauko ruwa ka wanke wannan hannun iya wuyan hannu uku sannan ka ɗauko wannan ka wanke ba je ka gurin alwala ka sha kallo ka ga yadda mutane suke alwala haka wajen kuskuren baki da shaƙa ruwa a hanci sai ga wani ya yi uku a nan ya ɗiba ya wanke ya wanke har da sa yatsa ba a sa yatsa a kuskuren baki almadmadatu aka ce abin da ake nufi da almadmadatu shine rinshul ma'i fil fami buga ruwa ko kada ruwa a baki shine almadmada kaiwa da komowar ruwa amma ba maganar sa yatsa ba a sa yatsa a kuskuren baki sai dai in akwai wani abu ne a bakin ka din to alalaro ka iya ciccirewa amma ba wai dan in an zo alwala ana sa yatsa ba a sa yatsa duk wanda gaira alwala ana sa yatsa to gaskiya wannan bai karanta alikafi ba aswaki wanda zai ci ana aswaki ana aswaki ne amma kafin a fara alwala da haka sai ka yi aswakin ka idan ka zo kawai ruwa zaka sa kurkure sai ga ya zuba uku a nan sannan hancin ma ya masa uku kaga uku uku ya zama nawa shida kuma hadawa ake da, da baki da hancin sai a musu daya ka zuba haka ka sheka sai ka face da hannun hagu kaga daya ka zuba haka ka kuskure ka tofar sai ka shaka sai ka face biyu ka zuba haka ka dan tsiyayar sai ka zuba sauran a hanci sai ka face uku wannan shine daidai kun fahimci wannan yawa yana nan a cikin littafin da aka yi magana akan alwaye sifatu wudu wan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam akwai tambayoyi masu kyau amma lokaci ya kure zan ajiye su ga sunan insha Allah in ina da rai da lafiya wani sati za mu fara amsa su waɗanda suka yi tambayin su yi haƙuri za su ci a amsoshin su don kada mu tsananta wa yan uwa akwai sanarwa guda biyu na farko shine akwai wani bawan Allah cikin ɗalibanmu na nan kuma ɗan hizba ne yakan zo nan ma yakan tsaya a nan kofar nan yana zuwa cikin ɗan hizbanmu na cikin unguwar hauren wanke ɗin nan manani ko wancan satin mun je wa'azi madobi mun je mun yi lakca a madobi da shi muka tafi insha Allah ranar lahadi din nan da ta wuce ya zo wani mai tifa ya zo ya taka shi ya ramarmace shi gaba gida da kansa da kirjinsa da duka yana zuwa nan fa iya zuwa nan wallahi wani lokacin da kafa suke komawa a nan hauren wanki suke ɗalibanmu na 'yan hizba ne suna zuwa a nan yake tsayawa ko ya tsaya a nan ko ya tsaya a can ko ya tsaya a can yana sa uniform dan dogo haka dan baki mai karamar fuska ya rasu muna barar addu'a ku yi masa addu'a Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa ya huta mutum ne mai kishin addini mai kishin addini sosai mai- kuma wani yaro matashi da ya bada rayuwarsa akan addini aurensa saura sati uku ma a yi aurensa yaro ne karami amma Allah ya dauki ransa haka wani mai tiba irin masu tibofin nan da da ake taya a gari ba ba ba ba doka kasa ba doka ba birki mutum sai ya hau mota ba birki wallahi tallahi sau nawa dan tifa zai zo na ce yana yana lekowa ta window yana cewa jama'a ku gafara ba birki kuma ya ɗebo dutse ko ya ɗebo a yashi ita kanta wannan tifar ta taka ka ba komai a ciki yana za ka yi labari haka wani dan tifa ya zo a nan gadon kai wata rana ya zo ya hau kan wata hais wallahi yadda ka san wato faranti aka yi mai da ita mamaki ya ka ce mala'iku ne suka kara mata nauyi gaba ɗaya ita danne mota nan ba wanda ya fita suna nan ba kuma wanda ya- babu gwamnatin da za ta musu magana babu yanzu da wannan rushe-rushen da ake na ɗebe wannan kes-kes ɗin yara masu neman abinci da ba zuwa kai aka samu masu yan tifan ba duk wanda mota ta ba shi birki a kama shi a ɗaure shi ba da bai fi ba ga abin da ake kashe mutane kaga tirela dan tirela ya shigo gari yana rusa gudu ba wanda zai masa magana tirela fa a zo jankin kaga yana ta yana ta hon garan mota yana fito yana yana haka yana cewa a gafara a gafara shi ma dan tifar ai sako tifar ya shi wanda